أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddar haɗurmu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke walkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 23 ga wata na safar hijira shekara biyar wanda ya dace da takwas ga watan tara uku. Allah mana mafaka darasi da ya gabata mun tsaya muna cikin suratul saba mun tsaya aya ta shidda kenan yau za mu tashi aya ta bakwai insha Allah yan wade masu shide na hanyoyin sadarwa sun ji rasuwa ta ɗanwa shek abubakar sa'ad giro wanda dai yan wannan ta'aziyya ce ta duniyar musulmi na san dai wanda san da'awa ta sunna wanda malamin iya cikin yan warkwarkon da'awa ta sunna hatta a nan garin yana daga cikin suka gudunmuwa wajen wa'azuzzuka wanda ya zama shahararren malami ne kasance giro ya zo tabbas akan tare da yawa da yawa aka aka sunna zauwa a taron wani wani abin yake ji daga nan ma ya gan shi ba yake so kuma daga nan haka mutum ya wuce da yawa haka suka wuce Allah sa ka mai da alkhairi Allah sa ya huta ina tuni cikin zauwa daga nan da shekara 27 arman uwa wanda yayin da naman arme yau wurin arman ya zo da shi da shi da bin usman da saladin da saladin bin usman da kuka biyo sun so wajen wazi suka yi kwana kusa na wazi ina ta ne muna daki mana isa na tattaunawa tsakanin giro bin usman ana rigima ta waye bahaushin kirki kanawa kusa kwatawa bin usman ya ce su kana suka yi hausa giro ya ce haba ina baka ne na hausa hausa garwaye da ingilishi da wane ne sai salati ne ta baki ya ce wa ya gyauta maka daga imin shuru imin shuru kun salati ya ce balarabi ne ku hausa ya ce kai da kan hausa kana yayi yayi ana kawo zuwa kamar hausa ya ce ku sa wani magana taka wani tsakaninmu ne muke kanawa da saukatawa Allah shi kan shiga wata mishi daya cikin almajiran shi iya cewa da zuna tana abin shi iya cewa lokacin da aka yi tumanin mutuwa bai mutu ba kuma yanzu lokaci aka taya da ƙarya a wancan zamani aka matsala ta cuta ta aka ce a matsewar jijiya ta zuciya haka mai aiki a masar kuma a lokacin na aiki kuma ya wuce kaga yanzu ne da lokaci ya kuma na ta Allah sa huta wannan shine kuma yan baya kullum addu'a ga irin malamai Allah ya kansa karanta musu a kan su dalilin haka yau zan kawo ta fa'ida amma ba ta aya bace ba ba hadisi bane ba kun fa'ida shi annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa ma anzalallahu la ilaha illa huwa wa'ala ya'lamun alamun wajhi liman jahida wa ma'ana ruwaya manzon ta babu wata cuta da Allah saukar sama kasa sai Allah saukar da maganin ko ce ce iya wani ya sani wani bai sani ba kan mutuwar gero kan muna iya bayani almajirin shi kan irin cutar shi yana tuna wani abu da ni na jarrabawa na jarraba ne kuma ma fa'ida ta bada ta haka ake ba da duniya duk da ba bangaren malami bane ba amma zan bada ta fa'ida ce eh na samu matsala nan da shekara biyu ta irin ta gero Allah shi ya shiga wata mushi ta matsewar jijiya ta zuciya na je likita da an kada dai da shi da sakin da ya diba ma abinci ya ina ma na kusa kan kusa ma tsoro abin ba shi ina da ke maza maza ce maza in je in kwanta shi ke nan a takaice dai bayan na je an duka abubuwan jarrabawa da ku sakin kuma kajolog ne da ku sakin zuciya ina ma sai ce kawai malam duk abin da za a yi mu a nan ba abin za mu maka dole ka wata waje abin da za a yi yanzu ka tayyami ya abi ba a gajijiya na waje kan matsayi shi kenan dai a nan ya mai lurori ne ya ce ba makwale kuma haka zai mun je ya ce shi zuka ma kare nukun dole kuma zai makon mun kare da shi na yi shurari afirka tv akwai doktor bankau bankau wanda yake ba da magungunan da ya ce sai na tambaye su ba da lambar shi suka ban lambar shi na gaya mai hari da muke ciki sai ce malam wannan abin likita ba su maganin shi amma akwai ana warkiya kai magani za ka warki shikenan na yarda da farko yau su famani wasu magunguna na ganyen lemu samun ganyen lemu tsami guda bakwai da ganyen gwaiba guda bakwai in dafa su da sa'in shafar guda da mutum shafar guda na hauran kwana ɗaya biyu uku sai a cikin ina diba youtube na ga dr mazin wani palestinian ne dr mazin palestinian ne sai kamar Allah da kadara abin Allah kama dalili ne ko yana kamar ya san cuta ta yake wasafa irin cuta ta matsayar zuciya ya ce ga wannan abin da aka yi yadda ka san sihiri ta kamar maji inda aka yi wani abin kurin ta kushe ta ta buɗe kurin inda ya kai ta kun inda zuciya ce inda wani zuciya ce kun ta buɗe shi ke nuna yarda ya wasafa mini in samu citta wannan ɗanya wannan mai hannu kamar ya tsaya ce haka guda takwas a samu wannan wannan lemun tsami guda takwas da tawarnuwa dunkule haka tawarnuwa yan kabri wannan aka heke ta aka gyara su da lemun tsamin da tawarnu da wannan citta yadda suke lemun tsamin har cikin shi ya ce a musu blanda a yi mamalakan shi a yi blanda a murji a yi kamar ji kamar za a yi wani sirsiru ba aka yi ji a sa ɗauru aka yi ji a sa a ɗaura ce ya gumi an yi zayi kamar zai tausa aka so sanji da ke da ya kusa sausa da haka ka yi sausa ya sarki a kawo ruwa da litir biyu ne kuma ta ruwa litir biyu ya ce ka rinka sha kayan kai ya tuna sahi ka sha kwab guda da litir ka babba sai ga mu kun na zo na nemo kai hawa ka hudi ma na nemo bubu da kama wallahi ka hayin wannan in ne wanka na zo daga dushi in da mu samu haka ko yanzu kamar an soka min kibiya nan dole ina huta daga dushi inda na mu ji kurum inda na kamun da kurum mu ma kurum matsala ce kamar su kan gidi kurin kwana ɗaya biyu ya gari ina gudu ina zuwa kwana biyu wani uku na yi ina yi kurin da ya gari a ɗaki ina ɗaki nake yi a ɗaki ina zuwa zawa sai ɗan gaji zuciya ta ba gaji ba amma ahuwa da san gaji lahiya lau wallahi tun wannan oktobar 2009 bayan shi hajji biyu ne kuma hajji ta hidda ne tun ya taɓa ta bale ta bana sai ne kusan awa hudu ina tafiya a kawana bace amina awa hudu ne ba tsaya ba wasu sani kuma lahiyar lau kun biya ni na ba kowa ba ila bilan kowa ne ba ila ce kurin ta bayan bada ba kenan wannan a takaice kenan wanda ke matsala irin wannan ya jaraba ya jaraba ta gari kuma wallahi na ba wasu yan uwa da yawa sun samu gyaran hali wallahi haka wanda aka yi waje amma wannan abin da yake ya haɗe abin da aka na waje ba ci asuwa likita ba amma wai hanyoyi ma da suna da yawa allah ba magani da yawa da har samun dokoki da kusar ka haka karatu ka haka karatu a sake kesa guda sun na rabin dokokin da a sake ta guda guda da karatu karatu ya yawa a shekara shekara biyu zuwa da kuma ka tuna shekara biyu allah ko su ɗaya ta kuma ko su ɗaya ba ta bace ba a wani shekara biyu yanzu shekara biyu wani oktobar yanzu shekara shekara biyu ko mu za mu ba ko mu tsiri ba in ji ba da abun kawai ya komo Allah ta duk kare dawowa
amin amin
sai wannan iya tambaya iya tare da wani ma'aikacin bariki ne amma yake ya san iya wani aiki na cin hanci iya ba shi kyauta ya amsa yan uwa abin da ke wajen magabata kan cikin cikin fatawa na shirka min taimiyar ya kawo masalolin sauran malamai da sunna mutumin da yake da shirin aiki na halak kuma wani aiki daban ba na halak ba dukiyar shi ba a cewa kyautar shi haramun ce amma an ka iya kai hakuri akan wara an tsani kaka amsa amma ba ta kata rabu amma an ka iya hakuri kaka kaka kaka ci shi ya lahiya amma an ga ba ma hukunci ga makata haram da akwai halaka da ma akwai haram kai ba mu shi hukunci a ce duka abin shi haramun ne gaba daya sai wannan ke cewa mace ce brian mace da mijinta ne suka samu matsala ba ci ba rayuwa sai ta ɗauki iya suka ce gidansu don a canta ci to wani tambaye ta fi ta dawo gidan shi bayan ba ci ba sha wata sai ta gida alaji ne in dai babu cin babu sha ya za a yi aka ruwa ci yadda ce shi ubin ya ɗauka haɗa wurare ya zai musulun lalama aya ta bakwai
وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد muna harkon wannan aya mun har bayani cikin darasin da ya gabata kan mas'ala ta tashin kiyama wanda ya sa kahure da yawa sun kahurce mu Allah ba dan ba suna ga annabin ba gaskiya bai ji ko ƙarya yake a kullum suna ga abu ne wanda yake impossible bai yiwa a ce mutum ya mutu ya zama ƙasa a ce tashi aiki da wannan gajeren kwallowarsu shi yasa suka ko baiwa suka hau suka ce ba duka makar yaki baiwa kwan wannan shi ne matsalarsu kan wannan halin duk mutum zai aiki da kwallowa ga shirar kwallowa shi hankali haka ne adamin imani ta ka yarda na gaya muku na mun je wata jiha cikin nan arewa da makarar kilo 150 mun je wa'azi mun kwana a wajen wa'azi duk da zahi da cimai kuma sai masarki ta ce duk da yan wasu wani ne sauran da cimai kwana ana muna cikin zafi na can ga wani irin da mutanen mu daji ya zo ya tsaya miki hira na maka maganar kiyama sai umar da wani kiyama na ce an haka mutu kiyama an tashi ta kara kowa gaba ya ce malam mutumin ya mutu an binne ya tashi a ba dala kawai kuma malam a wala daga gudu sai kun ci abu na ci dala kawai kuma malam an binne mutum ya mutu a ƙasa a ce tashi ya rai ta ba dala mana kawai magana wallahi ne ne har muka rubu kun da ta bai wa kun ta bai wa a mutu a tashi nan ku sabanin sa ba to wannan rashin aiki da kullum da kullum na adam ko a yanzu idan mutum zai gama wahayi Allah ya ce kaza ko annabi ya ce kaza ya gama da kwallo kai in ya daidai to ka kana nan zala duk lokacin za a baka labari daga Allah ko manzo Allah ka ce kwallo kai ya tare da abin da kuka kake nema in abin ya tabbata daga Allah ko daga manzo Allah in da daga Allah ke daga manzo Allah ke to ba bukatar kai ka gano kun sami na wa tsana shin imani ko na jina ko ban gane ba iya daga yau haɓa bana gane ba iya haɓa bana gane ba wannan wa shine matsalar da yawa suka haurace mu Allah sun tsaye lahira ba dama a komo kuma daga baya an gano a shi abin yana yiwa kaga bai wa mai dusu kace su gyara ko to shi ne matsalar su abin suke cewa Allah ce wa qala allazina kafaru ka haure na cewa ko sun ce hal nadullukum ala rajul amma abin kallo ne kuna so kamar so ko kuna so ga wani ba kuna so mu gwada muku kamar abin da yake abin kallon abin mamaki kuna so mu gwada muku mutumin da wai nubikum ya ba ku wani labari cewa idan ku zubtum kullum mazal wa idan kuka ciccire a cikin ƙasa kuka zama ƙasa innakum da fi khalqin jadid wai za muku halitta sabuwa kamar kamar kamar abin kallo ne kamar abin abin da ke bayewa abin kallo ne wannan abin haka suke gani kamar ma iyaka wani abin tatsini abin da baiwa shi ne suke cewa ɗayan biyu aftara alallahi kadiban aftara alallahi kadiban an bihi jinna بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد kai suka ce aftara alallahi kadiban an bihi jinna ɗayan biyu shi wannan da ke bada wannan labarin cewa in an mutu an zama ƙasa za a tashi halitta sabuwa shin ƙarya ce ya ma Allah da abin da bai wa to ko kuwa ma hukaci ne kajuwa ɗayan biyu ko ya ma Allah ƙarya in ko ba ƙarya ba ce ma ku ce kina abin da bai wa impossible a duniya wani tafi wannan al'amari sun yi aiki daga jarar kwallo su yanzu kawurai wanda ba su imani da Allah hamma da isan annabin ba su imani da kowa a sai da gangariya amma yanzu su sun yarda mutum yana iya zama ƙasa a sake tado shi a wannan wuri wanda ya bincike ilimin kimiyya yanzu ilimin zamani kan adn kan wani adn adn halitta ce wadda muna maka dauka wadda yawai sun yarda a jikin ɗan adam adn ke shi mai a yawan adn a sirri ne na dukkan halitta hatta ciyawa ba ya mutum ba zan allah mahalicin guda ne yawan da ya kata da kai mahalicin komi guda ne a inda ka san kana da adn a ciyawa a gujiya a wake a dukkan wata ciyawa wata halitta akwai ta adn haka a kwari haka a ƙanan dabbobi haka a duk abin saunin duk abu na halitta ko ne ya da adayin wani ya kace da kai yanwa cewa Allah mahalicin komai guda ne ta hanyar kun adayin da kun zaka wallahi ciyawa wannan ciyawa albasa gujiya ta wannan suna da mai adayin sirrin ko wani abu a cikin yake ta wani abin za a iya sake samu sai zaka sun shi muka hatsi da hatsi sabo da kara da komai ya wuto sai Allah ki je mu yake muku bayani kace kazalika tukhrujun Allah muku bayanin kiyama sai ba ku labarin ruwa daga sama a shi ka waye ya ce kuma ka zalika tukurutu idan kan yi a kaji da jihar ka za a garin ku a shimka a shimka wace shimka gujiya shimka wane ne sai ka baɗi an ka shimka sai ga karan da komi irin na bara da kan da karan da ganyen da komi sai ka zo ka gane na bara da bana to Allah ce kuma haka za ku dogo na haka Allah ce to wannan abin kenan shi ne ADN to dukkan jinsi duk halitta akwai wani abin da ADN to wannan dan adam a binciken bature kahuri ya yarda bai shakka a yanzu inda mai ilimi ne cewa inda za a binne mutum a nan a wannan wurin ba binne ba kaɗai ma suka ce a da ka a ƙona ka kaji a ƙona ka tokakka a binne ta a nan haka toka ce ko suka ce adn bai mutuwa wallahi ya rubuta bai mutuwa kuna mun sakara ta suke wannan abin adn in toka ka binne ka suka ce kuma a binne ka a nan a yi shekarar dubu suka ce a yi dubu an aka zo aka ɗauko wannan toka ta ka za a yi samun adn ɗinka shi kuma adn sun yi imani za a yi samun ka yadda kake tutar faransa yadda da kake gaba daya a cikin ciki hamma sun nema su jarraba na dabbobi sun da kanta ya sani hamma sun jarraba a gama sun gama na dabbobi na a gama a adon jihuwa ta mali a samu dabba yadda kake da su da mutum ne imani kaga da yan wa menene sai a wancan dada aiki karamin kullo su sai suka ce bai yiwa a zama kasa a tashi to yanzu yan baya jigogin sun gano ba da ma a kawo doyon farko a ce kai kun gani yayi wa ko bu imani an sun suna wuta sun suna wuta kare ɗan wuta ne dan kawo ne sun kawo ce ma Allah yan wannan shine duk abin da za a ce maka Allah ce kaza manzo Allah ce kaza abin da yake naka in dai ta bazan ka nema abin ya zo a Qur'ani a sunna ya inganta sai mina wa kaina ba yana gane ba wannan ya kawo ta abu da yawa ga akan Isra'ila da Miraji akwai suka musulunta musulmi ne suka ake kama kwallo su cewa maza Allah ya je daga makka ya je badar makadis ya dawo a dare guda ya kwana a gidan shi suka ce haba sun kawo suka wani abin suka yawo cikin jagare cikin farin mutum ba sarauni kun jiwa kun ji mutum na kun ji mutum na kuwa kun ji mutum na kuwa yanzu ya ku kun ji abin da ke samu abin da samuwa wai a dare je ya tafi tafi makadis ya dawo sun kun sha sun san wurin sai ya ce wata guda zuwa wata guda dawowa wata biyu ake zuwa dawowa amma wai ce a dare guda ya je ya dawo suka ce kurin baiwa saura masu rauni suka ce suka yarda ba suka yarda ba suka yarda ba me ake da kwallo su ya ga shi yanzu dan adam ya wata na'ura ba wata ake annabi ya buraka ko ya buraka annabi ya ko wata dabba aka ce ya ko kibta tana ta shi kibta ido ne to ya ga shi dan adam da ya wani jirgi inda suke cewa ba a zuwa a dawo a awa goma sha biyu yanzu a minti talatin sai yanzu talatin wani an jade wani kama mutu ke cikin yaki jirgin na wani mata zai mutu yaki wa mutu goma hiji kuma ɗarif ne to kagar a can sun kawo ce ma Allah ake karamin kwallo su sun sai wuta a banza kuma da maza kuma cikin su an gano yanzu a iya yi wa a tana kare to duk abin da shi Allah mutum in duk ya gani kwallo shi ne ce ya gani ya gani ya gani zai imani ko iya cin haɗari in dai Allah ce kaza manzan Allah ce kaza ya tabbata kurin sami nawa iyawa magani iya ba za magani ba shi ne magana kurin to kaga wannan yanzu su yanzu sun ce har ma abin mamaki ne wani mutumin da yake bada labarin an an zama an zama kashi an zama kasa an wani cikin kasa a ce innakum la fi khalqin jadid a ce akwai halitta sabuwa da muku aftara ala allahi kadiban shin wannan ƙarya ce ya kirkira ya dangana ma Allah an bihi jinna ko ku hauka cewa ne Allah ce balil ladina la yu'minuna bil akhirati fil azabi wa dalalun ba'id Allah ce ma'ana kalmar bal ta da idrab wannan magana da take ta magana kira ma Allah ƙarya ta magana hauka duka babu su bal duk wannan magana babu da bai tabbaci kullum alladina la yu'minuna bil akhirati duk wanda ba shi imani da ran lahira ya shakka kan da bai da kanta ba Allah ce iya cikin azaba kuma da bata wanda kwarai ya nisa da gaskiya ya nesa ya fi daji ya shiga daji Allah kiyaye ci gaba
أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب
التي أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض shin mutane da suke mamaki ganin ba abunan bai wa abin ya yi girma a sake tado su bayan mutuwa suna inkarin tashin kiyama shin wai ba su da ido ba sa ga irin abin da yake gaba da bayansu din da ka wanga dai in ma ka ga sama in ma ka ga ƙasa da gaba da bayansa wannan wasu halittu ne wanda sun yi ka girma ba ka da wajen rayuwa in ba nan ba gaba da bayanka mana magana halittarka a wannan wuri kai ba komi ba ne ɗan adam da kullum mutum iya al'ayyar kiran da ba ayoyin halittar sama da ƙasa da rana da wata da turmamu duka akwai ayoyi na sanin girman Allah duk ɗan adam ke ilimi binciken wannan halittu da suke zagayen mu kurum wanda muna iya gani kadai sasa mutum imani da girma Allah subhanahu wata'ala mutum da gima ce amma raunin shi ya kai gari kuma bai cancanta bai yi rigima bai da matsayin rigima shi don shi ba kowa bane ba komi bane yan uwa cewa hakika ba magana kai ba kana bunƙasa kana doro kai kaza naka ne kai shugaban kaza ne ko na kaza ne duka duniyar gaba daya da muke rayuwa a samanta a cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala ba suke sararin subhana kadai masu ilimi suna cewa ba mu kai ba jirgin ba mu kai ba ka ɗauko ƙasa ka ɗauki tubuwa ɗaya a cikin ƙasa a ɗakin ka to ka diba girman duniya aka ce duk girman duniya gaba ɗaya a cikin halittun Allah suke zagayen wannan rana duniya makanta ba ta kai ba kamar garin da sabon ɗan tsakuwa guda a cikin ƙasa duka dole amma mutum ya isa da jin kai da tafaka wannan haka Allah kai kuwa ka sadaka ne kan uwa abin ana magana Allah ba wa kun game da wuya kuwa take yi cikin abu ne garin ku wani ma ya gidaje gare shi ko shi shugaban ƙasa ne shugaban ma ya ga iya kokara iya kokara ya shi kamar ya tar duniya gaba daya ya daga kai sama iya kallon kuma banza ko shi babban ne wallahi shirme ne shi rashin sanin Allah ne wallahi yace afa lam yarau illa ma bayn aydihim wa ma khalfahum mutum da ba sa bi ba ta ga irin abin da ke gaba da ba na sama da ƙasa Allah ce in nasha naqsu min ard aw nushita alayhim min sama baka zuwa Allah ce idan muka so sai kasar ta hade ka gaba ɗaya ka bace kuma abin da za a babu wurin ƙara wata kotun mai kotun wato ya kotun duniya ba wurin ƙara an ƙare kun ya labari kun an ƙare ba ku a yana ba ku yi bane ba abin da za a kuma ba abin da za a yi kun an ƙare ba wurin dai ƙara na za a ganin ƙare wanda kan suka je amurka abin da ke amurka turai wuta tana jin daji ta ci garuruwa ta ci mutane na ce an kai ƙara wata kotu babu kun zai ya ce ya ce tana natur natur ce eh bushin natur wata na natur ce kuran sai kana ji da kwana kuna ji da ko ruwa ya zo bala'i wuta sai bala'i sun daji ya kwana kwanaki kuma ki ma Allah su masu abun wadin masu kayan aikin masu wadatar da dukkan kayan ilimin duniya amma Allah gudan bu gajiya wasu suna kallo wuta da jin kawo gari ta rika cin daji tana ana gudu ana kwashe mutane ta kashe wani ta ci wani garin haka take ba mai maganin ku duk gudunmu a kawo ban da ta ikonatun Allah su kuma su ake yawon ɗan wajen talakawa ne ba mu kayan aiki to su masu kayan aiki a yawa kuna kallo aya ce da Allah aya ce wallahi aya ce Allah ya musu da ruwa ya musu da wuta kuna kallo a yanzu duk gaban da kai duk gaban da kai ba ce aya sa kaza a yi jirgin iska kan ta zo a yi mata kwana ta san kawo kuma da kallowa kada ta san kawo gari kaza na kallo za ta gari kaza ba yadda aka iya sai ta zo sai ta zo na ku kwanci labarin abin da yake hansu ke bata mamaki ba san me ya zo san Allah ba shakar da aka yi wani suka sai bala'i amurka gare su kuma wani ta kwanci a ce wani ta amurka a ce wani kwanci da wani da ta amurka wannan shugaban minista ke hakucin wata amurka hakucin waje kwanzilizarat kwanzilizarat garin su ne aka aka ce garin guguwa za ta biyo ta garin kuma ba ta dole abin da za ta gurin a kwashe garin gaba daya aka yi su wani gari can aka yi aka yi su da kiluluwa kurin da hikima allah kurin guguwa ta kurin ta kwana wallahi abu ya ɗaya masa kai kurin yi ta kwana inda aka hirta ka sutun yiskan ta musu kata kata ta dama na na gugu da gari kuna ba azaba dan wanda kai wanda kuna ba azaba na gari daga da azaba kuna ba azaba wallahi kima Allah wallahi ne ta kwana ta yi ta kwana inda aka sai ta musu kata kata aka kace an mai ciwo ya kai karan su ba su yi aikin su ba aka aka tabbata da yanda da yanda ciwo eh ka tara ayi na ba san Allah ba Allah haba Allah Allah ne kullum ya Allah ya ce kenan in muka so sai mu kisa mu kisa sai kasa ta haɗe su aw nusqita alaihim kisan min sama ko mu jewo musu wani yanki daga sama ko da muna bai wado gaba daya ne jin hanyoyin watsarwa kwanaki an kawo wani labari cewa an tunkaro ɗan tun ɗan leke ga wani katon dutse mai girma su duniya da sama ta tunkaro duniya mu aka ce in ta zo tashin kiyama ke ba mai saura duniya an suka yi karo an ce a bitaskin da take yi kula su duniya shi kenan kiyama ta tashi aka yi ta yada wa aka da lisan aka yi ta yada wasu suka sarka suka kasara ka suka wasiya dole ce da balon nabi ya ji shi a shekara yo Allah bai so kiyama ta abin ya wuce ba su gaban ba wannan shine in lokacin yayi eh za a gama su ka duk na zaka ko duk na zaka aka gama su kuma ka karo za a yi Allah ke Allah ke bada Allah ya ce inna fi zalika laayat laayatan li kulli 'abdin munib wannan aya ce Allah ce wannan isharar ta Allah in ya so lokaci guda ko sama ko ƙasa Allah sai gama da ku gaba daya sannan Allah ce akwai aya abin gani a lura daga duk akan dukkan bawa mai koma zuwa ga Allah sama cikin lamarin su gaba
ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد na'am kuma za mu shiga cikin labarin annabin Allah kuma sarki mai mulki ga daula ga annabta duk abin da ake ba ɗan adam na dukiya an samu sarki matalaka ya maula ko ba mu ya maula eh to wannan sarauta ce da dukiyar kuma ga annabta da manzanci ololuwa ke Allah ce wala kad ataina dauda minna fadala Allah ce hakika mun ba dauda fadala ta musamman daga wajen mu Allah ya gamu daga cikin abin da ya bashi Allah ce Allah ya kira ya jibal awubi ma'ahu wa tayr Allah ya ba dutse umarni haka tsuntsaye dauda iya tasbihi su ma suna tare kada abin baka yi bangana da tana abakan yi kana kafin kuzari tare suke dutse na yi tsuntsu na yi dauda na yi tare suke tasbihin gaba daya wannan kenan akwai wasu yawai wai dutse in yi tasbihin wai wai mai da wai wai ko ne ba ka wai ko ne wai gaban kai kai sauti kai kai magana kuwa a tana koma ko mana ya ko wai koma sauti to ma ga to wannan aya ce wannan ne kai wannan ba kai ba kai ba dutse ba kai ihu ba ihu ibn muka dutse wannan ayi suke tasbihin suke yanda yake haka suke to tsutsuwa ga da dutse ya ko ne tsutsuwa Allah ce da dutse tsuntsaye tare suke tasbihin Allah ya bashi sauti mai daɗi duk wani mai dole ko dabba ce za shi fara sai tara annabi sallallahu alaihi yana yawo cikin dare ya je wajen Abu Musa al-Ash'ari bai ganshi ba iya karatu annabi ya jima a wurin iya shurare da safin gamu ya ce Abu Musa ya ce Allah ya baka sauti irin sautin annabi Dawud daɗin murya gare shi ita su da zakaran ce Allah inda saka inda saka nan da na ƙara gyara mune ma rasulullahi mune ta dace ba Allah ba dauda sauti da didani lokacin turara bayan wannan wa alanna lahu hadid Allah ta sai muka tafsasa mishi dutse wani kare ne wanda ka san da makiyara na cikin karan gama kawasu iya bugawa iya bugawa iya zuwa ko a- da ana so a yi kira to shi Allah ne ba dauda wata hikima wata fadala wata mutuza inda ka san dawo inda ka san dawo ka kama dawo ka murmula ka cira ka murmula ka murmula wanda ka so haka ke mutu kurum ƙarshen gaba ɗaya kama da ka san dawo abin da ya kuyin kama zai kuyin cira ya gyara ya murmula haka kuyin ke Allah ce mun tausasa musu ƙarfi ƙarfi ya koma kamar dawo gaya hura ta hura ko wani abu gaya Allah wannan fada da ya bashi me ce mishi animal sabirat أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير wannan shi ne abin da ake ce annabawa Allah kada su mutuncinsu ba a ɗaki ba suke suna zamne na ake wannan ɗaki Allah na ba ta ruwa to aka yi ba randa ba ne ba newa nema suke kare mutunci suke hutarwa suke su nema ga aikin annamta ga aikin jagoranci Allah bashi ta baiwa wannan abin da aka bashi na fadala ta mai da dawo wannan kare kamar dawo to aiki zai wuce abinci Allah ce Allah ce annabi sabigat annabi sabigat kai ka riga ta yaki ba kuma shi kenan an bashi fadala ba a aiki zai ci abinci ta man abin rayuwa wannan babbar baiwa da aka baka ka yi ka rika riga a ni'imar sabiga ka rika riga ta yaki wata riga da take da ake da kare kamar shan kamar shan ce wanda ake shana wanda san filafilafilai na zane indiya sauran su ake riga a sa a gula kwano a sa riga ba ta hana kan motsi kamar da haka ake ta ƙarana ake yanta kamar shan ta ake yayi riga da sun abu kamar me ake ce riga mai raga ƙarhe ne ake ƙanana na ƙanana ake ƙanana ake ɗaya cikin ɗaya cikin aka ɗaya cikin ɗaya cikin ɗaya ɗaya cikin ɗaya ake gamawa sai su yi riga na ɗaya baya barin kifi a wata takobi ko na bai sare ka ko bai hana ka motsi na gama uwanka irin wannan riga ana kanta mana rigar yaƙi irin wannan ake kirin irin wannan riga ta yaƙi ya ce wa ƙaddar sisar kuma hana koyar mishi sarkar da zai yi sharfin da zai rika yi ya rika yin su daidai kai wata kasa wata karama ya rika yin daidai da kanana kai kanana kanana kuma kai su girma guda ka rika daidaita ita sarkar taka da kake ta rigai ana kuma maka akirar da zai kayan ka ɗauka ka yi rigai yaƙi kuma ka yi abin kanana kuma ka yi daidai junan daidai da junan su ka da wani ƙawata wani ɗan ƙarami aka kuma mai da zai ka ba su rigar ta yaƙi su ka zurfi sarki ka bene ta wajen sarki wajen shankin wajen abun karshen wajen abun sakataka Allah ce wa amalu salihan kuma ku ci gaba da aiki na gari a daudu kai da yalanka ka yi aiki na gari inni bi ma ta'amalu na basir Allah ce ina ga abin da kowa ke aikata yan wani annabi daula salam iya ɗauke uzuri da mutane cewa harkoki wani to an ce ga annabi daula shi ne annabi da Allah ya ba annabta manzanci dukiya sarauta kuma manzana ke ba labari manzana ke cewa abadul bashar abadul bashar wanda ya kowa bauta cikin halittu ha annabi duka cewa bashar gaba daya daga ce annabi ke ba labarin wanda yake yi kowa bauta cikin bayan Allah ya ce annabi dawo gari kuma annabi ke wannan labarin sai cikin buhari sai musulun annabi ke cewa mun yi ce sallah sallah annabi dawo haka ce ba ya kowa sallah a yarabin dare ana yi ana sallah a dan kwanta a huta kuma tashi a yi sallah haka azumi kullum azumi yau gobe ya huta haka yana wuce ke yau zai azumi gobe ya arji haka ki tsawon dalwar dukkan tsawon shi gaba daya yau sha yau azumi gobe azumi kuma ya ce kuma ga ya ce kuma lafiyar zalaka kuma a yi yaƙi a buga kuma ce baya gudu wajen yaƙi ta kuran labari ma asalin ma samun mulki shi ko a kan jalut wata daudu jaluta a lokacin da wani annabi ne ba ba shi ne annabi shi ne wani annabi cikin banu isra'il su banu isra'il sun nemi bayan an fatattake su da kudus sun sha kashi sun watsi sun nema cewa allah ba su jagora ya ba su jagora ba zai mutu jagorancin al'umma da yaƙi su melo mutuncin su na da su ga annabin wannan zamani ya roƙi Allah Allah ce to yanzu an sanya mu komanda mai suna talut talut iya cikin banu isra'il shi ne jagoran komanda kin yaki a lokacin nan annabin ba shi jagora ba annabin annabi ne akwai annabi amma ba jagora bane ba na al'umma ne amma annabin Allah ne shi ke suka ce kuma matsalar da aka samu shi talut da aka Allah ban labari gidan talakawa yake ba gidan sarauta bane ba na shi matsala suka ce a annabin da mulki na nan haka bilbilin mulki mun suka ce ya za a ba tsalu da mulki a cikin mu amma san har daga yana ta wannan gidan sarauta wannan gidan talakawa ne to shi gidan talakawa ne kuma shi Allah ba yace shi ne jagora Allah ya ce shi ne Allah ce na ƙara mai ƙarfin jiki eh ga girma kuma ga ƙarfi eh jagora ne suka ga dama kasan banu Isra'il Allah ya gano annabi za ka gano abin daga Allah yake alama za ka gano tsaluta da Allah zaba ba bari bana ra'ayiwa ya ce akwai lokacin suna ɗaukar takardun a taura wani zai akwato da musa bari da wani abubuwa na musa a ciki dai wani akwatin suna tare da shi suna samun tsuwa to da aka yi aka wada su aka ban daga su wani akwatin ya ɓace yanzu ana akwatin asa inda yake Allah ce to zai alamar ku gano talutu ne jagora da Allah ya zaba wannan akwati da kuke nema mala'iku za su ce a tsakar jama'a za su zo ku taru gaba ɗaya za su meka a hannun kwamandakin da Allah ya mala'iku ba wani ba mala'iku gaba da kowa yana tsaro ko sai da mala'ika sun zo Allah ya kasa Qur'ani ba na na ajibta ya ta ajibta inganta ba kasa Qur'ani ne kan ta bakara gaji suka zo da mala'iku da wani akwatin ana gaban kowa shu daga sama aka meka hannun tsaro ya daga sama kwatin yaji ba an kare ba har da rigima ta kare to wannan shi ne wanda ya zama ta komandakin yakin da aka yi a wajen yakin ne annabi dawud iya cikin sojoji kawurin suka tankara jalu suka tankara annabi dawud ya kashe shi ya ce kwatar dawud jaluta eh kwatar dawud jaluta dawud ne kashe jaluta to daga nan mata da mulku Allah ya ba da mulki daga nan mulkin ya zama to daga annabi dawud ya koma shugaba kuma annabin Allah manzo da kuma shugaba na al'ummar Isra'il to duk da wannan matsayi na shi amma annabi shi ne abudul bashar ya kobo dan Allah a tsari ayi azumi ga yawan sallah kuma ga yaki haka da wajen kaga daga kenan kudi zai hana ibadar Allah yawan kamata aka ci aka ma kamata kwantarar na kamata wata mai kudi kamata bauta ma Allah baka da problem ka ci kasha ka taka cikin ka haka da gyada to ta Allah me zai matsalaka kai kamata ka bauta ma Allah amma ya fata iya bitin ma ni wata kai ne kai ko matsala gobe yar problem gobe kai ka ci ka sha ba ko ba problem amma wai kai baka ibata Allah wai baka baka bauta ma Allah harkoki da san duna hakanwa mun ce mun ce wannan duniya wallahi yadda ka zo ana harkoki haka za ka sai gabar da ana harkoki wurin kai ta kanka wallafin ka ta kanka wallahi Allah ya ce wa amal salihan ku yi aiki na gari aldawu Allah ce inni bi ma ta'amalu na basir ina ganin duk abin da Allah ce ina gani ci gaba
ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير
نعم ولسليمان الريح غدوها شهر وروحها شهر yanzu an kare magana baban uban annabi dawo ga irin baiwa da Allah mishi nan shi kuma zugun ga dan dan annabi dawo Suleiman Allah ta wada Suleiman shi kuma Suleiman an ba shi rihi iska kun take mai hidima buduwa shaharun warwa ba shaharun ta yi sahi zuwa midi take rana ta yi wata guda take shu ƙarin fita cikin ta yi wata guda to haka jirgin shi kullum da sa'an nan aka tsara suka tafi bolan aka tafi bolan tafi bolan da yi gona asalin ana gwada tafi bolan ai sai da musulman yayi shi kullum tafi ne kato babba aljannu suka yi suka saka kullum za a bulawuro gaba da sojoji da yan da kowa sai a hakurin kullum bismillah kullum sama za a yi ai sama kuma a yi inda za a yi tahiyar wata guda daga sahi zuwa marici ba wani matsala ba gudun haduwa mai ya kare ko farka yana da tsaya ko ya hadu layyar lau haka da teku ha su biya shi haka tana ta cikin tuwar kuma iska kuma samun da tafi wadanne ba wani abu kurin su gaba daya da aljannun da mutane gaba daya da shi haka take ana an gama an gama bitaskin ta ne daga safe zuwa rana kina kaga me awa shidda a awa shidda take ta yi wata guda awa shidda kina algudu kuma da rana zuwa marece ta yi wata guda a wuni ta yi wata biyu wannan an gama bitaskin ta ne ta wannan iska da take ma nan sunan wannan hidima kuma inda yaso kurin nan zabi nan za a fara da rika za a fara wani kurin zai eh kurin zai sama shi kula kuma ta kama hanya gaba daya don annabi sallallahu an ba dan ba abai zuwa a cikin qur'ani mai wannan shaji kuma bai tabbata ba Allah ya dace sai zo gaskiya sai kure a ra'ayi to qur'ani gashi qur'ani gashi ita Sulaiman yace wa arsalna lahu 'aynal qitr kashi can baban kare aka maida dawo kamar dawo karin amma sai an kare an hudu shi daga cikin ko izinin kin shi a hudu ko amma shi kamar dawo zai aka nuna shi shi kuma dan a can cibiyar karin inda ake narkawa a hudu karin kurin Allah ya naka karin narka a daga kurin mutum hudu kurin kwasa zai kurin a narke yake a can cikin jigon kurin a narke yake idan wurin karin duwatsun duwatsun karin kurin zai da kusa ko a narke kurin kurin zuba zai ba ya zo ana zuga zigi ana zugawa a yi abin kwaciya ko abin kwano a zuba a tuni dama an da keke ko abin da kike kun zai takobi zai kwano zai ayi kurin kwakwa zai kuna zuba an da ke ko yadda wata yadda ku kare kurin kare da kamar ruwa yake shine wa asna da wa'an eh ai aka aka narka mishi idan na shi tabullan kuma ta kare an da ke kun kwasa wazi yace wa min al-jinn man ya amalu bayyana yadda bi izinin rabbi kuma aljannu Allah wadda wasu wasu aljannu wanda suke aiki a gaban shi aljanni zai mai aiki kuma wannan bi izinin rabbi dole aljanni ya da'a dole Allah ce mai ya da'a bayan da ya ba dan yaso ba dole ne kuma Allah ya ce wa man yazighi minhum an amarina nuzikuhu min azabis wanda kuma yake iya taurin kai zami azaba dole bayan da iya aljanna dole da Allah ce ya amaluna lahu ma sha hum hadid jaka ya amaluna lahu ya amaluna lahu ma yasha وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور
الله يتوين الجنون يعملون له ما شاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور رافيات الله يتوين الجنون suna mai aikin da yake so dole su ma shi abin da ya so za su min maharib a ta nan gidaje a masallatai na ibada shekari masallatai a wurin ibada wata matin kinin sauran gine-gine da yake a wacin shari'a ba a halitta ba a haramta ba yi ustati a yi hoton wani abu kaza a yi hoton kaza ba haram a shari'a ba za a yi zo a yi hoton wani abu da wata halitta su mishi wajifan da manya-manya a kusa ta kar jawab to kai ma jama'a dubunne mutum da aljani ya zo a ci abinci kan tukun ya katuwa yace wasu tukwane kal jawab kamar da san wata ya ce wata kisin wani dan karamin tarki katuwa kal jawab kamar dan karamin tarki tukunya ce kwano ke kwano ne kwano ne na ci abinci kamar katan kamar wani tarki tarki ya kama mutum dubu dubunne da aljani da mutum kowa ce ya ce sha ko anan zai ci yace suna mishi tukwane kai akusta za ka ce kali jawab kaman kaman fisin ta kaman ɗan ƙaramin tarki ka talla ya ce wa ƙudurun rasiya da tukwa ne tukunya ta hujja mata murhu tukunya ce mai murhu ta saman ta saman murhu take da takan tukunye kan murhun take tukunya ce wanda murhun ta cikin ta a zama na yi a nan a mata abin tuke ko eh ta kai a mata wannan murhu a murhun ta a cikin take da muru da tukwane masu masu murunsu a cikin su a kai kasa rasiyat duk wannan aikin aljannu ne ni gida sistati da abin da ke so kuran ayi a kayan kayan kayan ci abinci ayi tukwane ga ta nan komai abin da ke suke mishi kuran duk da Allah ta mai tsawo wannan gaya mana aka daga cikin abin da ke an ta kai min mahadi kenan aikin wasu da aka gaya mana amma duk da ta mai sha da abin da ya so dole aljanni yayi kuma ya kiyaye sha kashi a ɗari mai aljana ba shi kashi kuma na bayan mun gana wannan na rubuga tana buga mana hayya ya yi hukunta aljani ne na shi na rubuga ya buga aljani mutum ne mai lahayya ake ba shi kashi a ce kuma aljani yake ba kashi kuma da yawa samu matsala mara lahiyar karshe ma ya bigi a ce kuma aljani a ce kuma ya ci ya kashin kusa ba kuma misali wannan da yawa an sha matsala ana cewa mara lahiya aljini ana ba shi kashi da suna aljini kuma sai ke baka shi da yawa baka labari suka warke maka labari ina ga kawai dan wani na kallon shi gana wata wata wata irin wani yan bariki ne yan bariki ce ko mata samu matsala ta shi lahiya to kuma lahiya na faru sai aka ɗan rukuya sai yake bugunta tana kuka ta taki taki ajin no mama no sai mama sai mama sai mama no sai po sai mama ta kiwa ya buga sai mama ta kiwa ta kiwa aljini ta kuka aljini aljini take sai po mama sai mama ita ki tana ta kashi ba ta kashi kuma ta aljini wajin ne wajin ne ki kuka ta ce kai ya ce sai mama ni ce ki bugu to haka kaga wannan kaga da mun tone da mama kana ba mutum iya iyo ga cewa aljini ka sani ka da ma samu aljini wani lokaci to kai ka ka gane aljini ba aljini ba wannan da yawa wallahi da yawa sun samu matsala akwai wanda aka shi halakira wallahi na san haka nan da ba hadari to shi wannan aljinin gashi a gaban ka eh aljini ake ba kashi a ɗarme shi kuma aljini wa ɗarme shi ya lai wannan sunan ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala ya ma annabi Dawud Allah ce imalu ala dauda su da dauda ka gode ma Allah ce yanzu an ce an ce yan dauda ya dauka daudan kanshi dauda kai godiya ga Allah subhanahu wataala da cikin godiya shi ya kobo ta Allah ya kobo ta Allah sallah azmi kun Allah ce koyi godiya kai godiya ya kai dauda wa qalilun min ibadi shakur Allah ta mutu da cewa kaɗan ne daga cikin bayina Allah ce masu gode mu Allah ta mutu masu godiya Allah ce gaba
فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين نعم تزون أنهم ألا ميوانا دولة an ƙare mulki ya ƙare lokaci ya yi mashin duniya din yadda ta yi daɗi din da ta yi wuya ko ƙarshe in mulki ne iya da ƙarshe in dukiya ce za a zo ƙarshe in mene ne da duk kawai ba mu da koma mai za a zaura ƙare ba wannan labari ya wuce a tabbata wuce annabi suleiman allah ya ce falamma qadaina alaihi maut lokacin da muka hukumta mutuwa ga annabi suleiman mai wannan mulki mai wannan daula ma dallahum ala mauti illa dabatu ard duk wannan aljannu gaba daya kurin iya tsaye iya ba da umarni kurin da sanda kurin dole kan aiki kurin kamar ana iya gari da kalla ko aiki ana aiki jina kuma da kakwai suna aiki a zama mai wahala suna aiki iya tsaye a shishiyar mutu a tsaye a maiki iya tsaye ba ba wanda ya gano ya mutu Allah ce sai wata dabban ta ƙasa na ce ma'ana a kan sanda yake ya dogara sanda sai da gara ta ci wannan sanda ta kwanye wari sai ta ladab ta arzi ta akulun min sa'ada sai wata dabba ta ƙasa wadda ta cinye wannan sanda ta shi fallon makarra lokacin da ya wari gijin da wari kurin gashi da wari a sha mace ki ta bayyana da jinnu allau kanu ya alamuna ghaib ma la yusu fi azab fil azab muhin daga nan asirin aljanuto ya tomi ashe su ma da ana tsammanin sun san wani abu na gaibu na ɓoye sai ga aljani iya aikin wahala jina iya shan kashi ba hutu iya son hutu ba hutu ashe shi wanda shi tsoron ya mutu kuma a gaban shi ba nan a wasu duniya ba a gaban shi kuma shi ne kishan shi ne ke wahala kuma iya aiki jina amma babu wanda ya gano shi ne girin nasu ya mutu sai da wannan dabba an ce gara ta cinye sanda iya haɗuwa a shi annabi suleiman ya mutu shi na ce daga nan aka gano allaukanu ya alamunar gaib malam su fi na azabin muhim inda har aljani ya san gaibu kenan asiri ya to masu ma tsammanin wani a wajen aljizai yau na abu inda har ya san gaibu bai waya zama cikin azaba ta wulakanci iya aiki jina ba hutu kuma dole ya yi ashe wanda yake ma aikin ya mutu bisa ne wannan shi ne cewa ke tabbatar da babu wanda san gaibu sai Allah aljani ma bai san gaibu ba ya cikin aƙida ta musulmi babu wanda ya san gaibu sai Allah a wani abin ya shahe su su ya sawa su suke wahala amma ba su gano ba cewa wannan bawan Allah annabi sun ya mutu suna ci gaba da aiki sai da ya fadi to kan aka gano annabin Allah Suleiman lokaci yayi haka kenan kowa ya ta kanshi duk wanda kaje zai ma ƙarya ya ce ya cikin aƙida ta musulmi a magana ba labari ka je ma wajen mai baka labarin gaibu ka tambaya waye kaza waye mun sata ko waye mun magani irin yadda da matsala ko kasuwa ta yi nisa ko bai lahiya don abin jiya ko bai lahiya ya ce wani ya ce wani yaji wa a mai duba a gano wa mai magani to kana zuwa wajen mai ba ko malami ne ko malamin ƙura'ayin ya jiji in zai bai baka labarin wanda baka magani to ka je wajen alkahin ko arab manzo Allah ce zuwan ka wajen shi ba ka sallar kwana 40 ko baka da ba zai ka tambaya mu sai da baka baka da ko to kuma ka yarda ka kafirce alqur'ani Allah shi da mu da nesa da bokaye da yan duba bai kwanan nan abin mamaki wanda suka wato a talabijin kin Niger a Niger ba wasu suke wasu an kawo Niger da bokanci an kawo ne da aljanna aljihun suka wani jawo wani aljihun suka wani jawo kun zuwa fiye ya zuwa su kare ya yi sai dawo mawukata haba lalla aljihun nan ga aljihun kare aljihun aljihun wa haba ga duka sojin ma haba duka ba ne da kawata sojin sai kare sojin sai kare sojin sai kare duka abubuwa ake ba ya aljihun ko su je su koma kwamfanya su ba su ba su yake ba shi kenan bayan an huta da kake ka sushi kun kariya ce kun sai wasa da hankalin mutane shirme ne kariya ce ka yarda ma kai mun fara ce ka yarda ma akwai wasu wajen kare wani jar wasu aljanu wai wani su aka wani jar ƙariya ce bokaye ne ko da ɗan fara ake wasa da hankalin mutane Allah ya shirya da su Allah ya shirya da dole ma wani wani yarda ma su matsala ce wannan imanin ka ka yarda ma imanin ka matsala ce yarda da wasu akwai wasu aljanu wasu kawai Nijar wani su aka yi Nijar kuma za su kare Nijar wai ƙariya ce Allah ya shirya da mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته